babun la ya kulu abdi babun daga cikin almanahil lafziya lafuzzan da shari'ar musulunci ba ta so a riƙa yi ba almanahil lafziya lafuzza waɗanda shari'ar musulunci ba ta son a yi su sun kasu gida biyu akwai almanahil lafziyatul muharrama akwai almanahil lafziya almakruha akwai lafuzza waɗanda shari'ar musulunci ta ce ka a yi su kuma haramun ne idan mutum ya faɗe su akwai kuma lafuzzan da shari'ar musulunci ta ce ba ta san a faɗi amma a babun makaruhi idan mutum ya faɗe su ya yi saɓanin abin da ake so amma babu zunubi a kan shi mun gane malaman mu sun yi rubuce-rubuce a wannan malamin da ya rubuta littafi akan wannan sosai-sosai abin nan akwai a sheikh salim bin ilin hilali yana da littafi mujalladi uku akan almanahin labziya almanahin labziya fil ahadithin nabawiyya duk hadisin da ke bayani akan naha naha naha naha sai da ya kawo su almanahin labziya fil ahadithin nabawiyya sannan akwai littafin ashir bakar bin abdullahi abu zaidin shi kuma mujalladi daya shafi wajen 700 da wani abu shi kuma ya sa masa suna mu'jamul manahil lafziyya shi kuma ya tsara shi ne akan tsari na alifun ba'un ta'un sa'un har zuwa ya'u sannan akwai dan karamin littafi wanda bai wuce wannan ba ko bai kai shi ba ma na Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Usaimin wanda aka tattara masa shi ma sunansa al-manahil lafziyya so daga littafai ne masu kyau wanda suke bayani akan waɗannan lafizza ne mutum ya kamata ya taka tsantsan da su bai kamata a rika jin sun fito daga bakinsa ba mun gane to daga ciki akwai babun la ya kulu abdi babun ba a so mutum ya rika ce ma bawansa abdi bawana domin zai kawo mai iskali a zata kamar ya ɗauki matsayin Allah ai Allah ne yake cewa ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عودا هذا ألا ليك دنجن تام كان سباوة يتي عبدي عبدي من غاني توبا آسو فأما ما لم يسنو كي ونن أمسين hani ne na makaruhanci ba hani ba ne na haramci makaruhi ne mutum ya ce ma bawansa abdi ya abdi ta al'ilayya kaga a zuciyarsa ba yana nufin me ba ba yana nufin ubudiyya ta bauta Allah ba yana nufin ubudiyya ta ne ta ardiku bauta to wani lafazin aka fi so in zaka kira bawanka ka ce ma bawanka قا حديث مال الإمام البخاري زي قامنا حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم أبدي أمتي kada wani ya rika cewa abdi bawa na amati bai wata dama shi abdu ba a kawo masa mu'annafinsa a ce abdatun sai dai a ce amatu shi yasa idan kana da 'ya idan ka sa ma ɗanka abdullahi ka haifi wata kuma kana son ka nuna ita ma baiwar Allah ce sai ka ce mata amatullahi in ka ce masa abdurrahmani ita kuma sai ka ce mata ne amaturrahmani mun gane wato macen macen abdun ita ce ne amatun kullukum abidullahi dukkaninku bayan Allah ne abid jam'i ne na abdun lafazin abdun na da na da jam'i jam'i ya kai wajen kala goma ana cewa abidun ana cewa ubbadun ana cewa ibadun ana cewa a'abidatun ana cewa abidun na faɗi guda nawa to ku je ku nemi biyar ɗin wa kullu nisa dukkaninku bayan Allah ne wa kullu nisaikum ima'ullah sannan duk matanku gabaki nan su bayan Allah ne mata wal yaqultu manzo Allah ta sama haka yake ku ku dubi wannan tarbiyya ce fa kar ka cira mutum akan wani abu baka dora shi kan wani abu ba idan mutum yana sabo yana jin dadin saban nan da yake yi to in ka hana shi saban nan saman mishi wani abin yi idan ba haka ba kana nan wata rana sai ya koma ba a barin mutum haka nan in ka hana shi wani abu to ba shi wani abu ka kwace idan ka ga mutum ya riƙo wuka yana "Eh, wallahi sai ya- yana kaza sai ka kwace wukar ka masa wa'azi sai ka ɗauko littafi da fensir ka bashi wato in dai kana tare da waɗannan to ba ka ba wuka me zai haɗa ka da wuka kana riƙe da littafi da fensir da littafi da bi- da biyu shi nan sai karatu ko to haka ake yi manzon sun ya ce la yaqul ahadukum abdi amati wal yaqul gulami jariyati sai dai ka ce gulami ko ka ce jariyati gulami yaro na jariyati yarinya ta ba ya ba ba ɗa ba yaro ai shi yasa ake cewa yaron gida yaron gida me kenan me boyi boyi ko wa fataya wa fatati sannan kuma ka ce fataya ka ce fatati eh a mu mu a Hausa idan an ce fata dan saurayi kenan fatatun budurwa ko yan mata to lafazin da suke amfani da shi ke a larabci eh. gulami jariyati fatati fataya fatati in za ka kira bawan ka sai ka ce hakan ana da bawa to balle babu ma yanzu so da ta inda akwai bayi to in za ka kira bawan ka haka za ka kira shi shi aka fi so amma wanda ya ce abdi ko ya ce amati to malamai suka ce wannan an yi hamlinsa a matsayin hani ne amma hani ne na karahiya ba hani ne na mai ba ta harimi so daga wanda ya aikata haka ba za ka ce ya yi zunubi ba sai dai ya aikata khilaful aula sabanin abin da aka fi so abin da aka fi so mutum ya ce gulami ya ce jariyati ya ce fataya ya ce fatati kai ya ce abdi kai ya ce amati mun gane ai mhm babu hal ya kulu sayyidi ha to idan an ce kai ba za ka ce ma bawanka abdi ba ba za ka ce amati ba to bawa ya halatta ya ce ma mai gidan shi sayyidi sayyidi ko حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا لسه سمع يتي لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي قد لا ينكو يتي باوا أنا بيواتا ولا يقولن المملوك شي ما باوا قي يتي ربي وربتي قي يتي ربي وربتي وبنجينا أورجيتياتا rabbi ubangiji na rabbaci uwar gijiyata wal yaqul sai dai mai gida ya ce fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati ha gani kenan ya halasta a ce me sayyidi shi yasa Sheikh Bakar a cikin hiliya a cikin hilatu talibin ilimi yace kakka ce ma malamin ka sayyidi yace fa innahu min alfazil khadami wal abidi yace lafuzan bayi ne da boyi boyi a gidaje to amma a shehu muhammad bin salih al-usaimin ya masa ta'aqibi yace ba laifi bane sai dai wannan lafazin kuma an mai da shi so tari su faye sun kwace eh kaji suna su sai sun ma sa ya'un din eh ko rubuta za su ga sayyidi eh sayyidi wane wane amma dai ba laifi ba ne kullukum mamlukuna dukkaninku bayin Allah ne war rabbullahu azza wa jalla kuma Allah shine gabaci ne ubangiji Allah shine ubangiji so daga idan ka ce rabbi kana nufin me kana nufin me gidana mutum bai yi laifi ba amma yayi khilaful aula domin qur'ani ya hikaito mana ai ko daga cikin tafsiran da malamai suka kawo da da imra'atul aziz ta ce masa haita laka qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya to tafsiri bi malamai suka ce innahu rabbi lallai ubangiji na mahalicci na ahsana maswaya ya kyautata mazauni na ni da da nake aka jefa ni a rijiya Allah ya fito da ni ya kawo ni fada sannan kuma sai in zo in aikata haka Allah ne ya ceto ni da yanzu ina rijiya da yanzu wani abu ya cinye ni a rijiya ko na rididdige na lalace na mutu Allah ya mun wannan ya za in saba ma Allah in yi zina kuma innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimuna sai masu aikata irin waɗannan abubuwan azzalumai ne mutumin da zai je ya zina azzalimi ne ya zalunci kansa fassara ta farko innahu rabbi ahsana masu ahsana maswaya innahu rabbi ai innahu inna zawjaki rabbi ahsana maswaya kai yanzu ki ce in ci amanan mijinki in sadi da ke in yi lalata da ke mijinki fa shugabana ne ahsana maswaya ya kyautata mazauni na daga daga daga daga rijiya aka tsunto ni ya zo ya siye ni sai waɗanda suka yi wannan tafsirin na biyu sai suka ce ga can ai ya ce ya ce me ya ce ahsini ahsini ne ko me yace ahsini maswahu ko akrimi maswahu jazakum akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada akrimi maswahu ka gani ko innahu rabbi ahsana maswaya kun ga fasarar nan ta bi ta kuma innahu rabbi ai innahu inna zawjaki sayyidi ahsana maswaya rabbi ai sayyidi kenan ahsana maswaya ai dama ya ce akirmi maswahu a sa an yamfa ana shi ki zauna ki ki ba ki girmama masaukin shi to kun gani ko to to kun ga fassara ta biyu ke so daga kenan idan mutum ya ce ma mai gidansa bawa ya ce ma mai gidansa rabbi to bai aikata haram ba amma me yayi yayi khilaful aula in son samu ne kauce ma irin wannan lafazin من قاني نعم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال قال أبي مطرف شيني بابا شوى عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير كو شيني بابا عبد الله الشخير شي مطرف تابعيني بابا شيني عبد الله الشخير تو شيني سيكي شوى قال أبي بابانا عبد الله الشخير ياتي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفي أتكن آية بنو عامر زواج من زن الله صلى الله عليه وسلم فقالوا sai suka ce da suka je wajen manzan sun suka ce an ta sayyiduna kai ne shugabanmu suka ce ma manzan Allah ta salama an ta sayyiduna kai ne shugabanmu qala sai ya ce as-sayyidullahu ai shugaba na gabaki daya shine Allah ku dubi lafazin as-sayyidullahu shugaba na gabaki daya Allah ne qalu sai suka sake cewa wa afdaluna fadlan sannan kai ka fi mu daraja ya manzon Allah wa azamuna qawlan kuma kai ka fi mu girman daraja qala fa qala shi mai ruwa shi sai annabi ya ce qulu bi qawlikum ku dai ku faɗi maganar ku wala yastajriyannakum ash-shaytanu kada shaytan ya ja ku faɗi kalmar da ba haka take ba ko wala yastajriyannakum ash-shaytanu ai wala yajri annakum ash-shaytanu ko yujri annakum ash-shaytanu kan shaytan ya sa ku ku zama masu karfin hali ko ka faɗin abin da ba haka yake ba to kun ga wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ka hadisai biyu kamar wannan hadisin yana cin karo da wancan yana nuna me kenan cewa sayyidi halas ne amma inda da yadda mutum zai yi shi ma ya kauce masa to ya faɗi wani lafazin ba shi ba mun gane a can an ce ka ce sayyidi wa sayyidati nan kuma manzon sama ya ce as-sayyidullah domin daga cikin sunayen Allah akwai as-sayyid gashi ka ga dama ka haifi ɗanka ka sa masa suna abdus sayyidi abdus sayyidi kaman ka ce abdullahi ne kaman ka ce abdul ne kaman ka ce abdul razzaqi ne kaman ka ce abdul fattahi ne kaman ka ce abdul halimi abdul alimi abdul saburi abdul quddusi abdul salami abdul mumini abdul muhaimini duk ɗayan asajjid ko abdul tayyib ko abdul jamili duk sunayen Allah ne mun gane so da ka khilaful aula ne inda wani lafazin da mutum zai faɗa ma mai gidansa ba sayyidi ba ba ba ba abin nan ba ba rabbi ba to an fi son ya kauce ya faɗe shi kamar irin su maulaya to shi kan shi maulaya ɗin shi ma ai ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق لفظ زاني ذا سقى على السأفة كما نن العبرة بالمقاصد بالمقاصد كاكا شيء في الأقود العبرة في المقاصد والمعاني والمعاني لا الألفاظ والمباني ما لفظ لك فدي بمي كشي نفي sayyidi kana nufin shugabanka ba kana nufin Allah ba amma as-sayyidullah idan ana neman as-sayyidul mutlaq ne as-siyadatul mutlaqa ne shugaba shugaba na kowa kowa karkashin shi yake shine wa shine Allah duk wanda ba Allah ba to a karkashin Allah ta'ala yake as-sayyidullah Allah shine shugaba na gabaki daya to wannan lafazan su ne shi yasa ne muku wannan wannan shimfiɗar cewa sun kasu gida biyu akwai almanahil lafziya almuharrama sannan akwai me almanahil lafziya almakruha akwai waɗanda ba a so ne akwai kuma waɗanda haramun ne idan mutum ya faɗa Allah zai rubuta masa zunubi kuma ya kama shi da alhaki